الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجهاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحاضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى لساكي قمامو أن حلقة مي البركة yau muna goma sha ɗaya ne ko? sha biyu? na'am goma sha biyu ga watan bakwai miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha takwas wadda za mu ci gaba da karatunmu na ilimin tasirifi wadda muke bibiyan almabadi sarafiyya littafi na biyu wadda yau bi mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala wa fadlihi wa aunihi wa manne za mu tashi akan addarsu sabi'a darasi na bakwai a wannan littafi mai albarka shi mai littafi ya ce addarsu sabi'a darasi na bakwai abinda wannan darasi zai koyar da mu shine mudari'u fa'ala as-sama'i wato fi'ili mudari'i na babin fa'ala amma as-sama'i wanda aka ci a wurin larabawa wato idan ba manta ba a baya mun yi kiyasi babin fa'ala al-qiyasi wadda yake zuwa da fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'al bisa conditions ababin fa'ala yaf'ilu yakan iya kaucewa ka'idansa idan kaza da kaza da kaza ya faru mun karanta su haka fa'ala ya ilu yadda fa'ala ya ilu yake kaucewa ya ilun wani lokaci idan sharuɗa da za su sashi zama fa'ala ya ilu ba su cika ba ya zama wani ya zama shazi a cire shi zuzu ɗin a koya mana su haka fa'ala ya ilu ma bizzanni ila akhiri to yau ba siyasi za mu karanta ba sama'i ma'anan sama'i ka'ida ce wadda aka ji ta auren laraba masu yare ga yadda aka ji suke kaza to ka san authority ne shi ma ba wai a'a rubutawa akai a ilimin larabci cewa in ajwa wawi ai ko ya'i ya zo ka'idansa kaza ne idan halki yul'aini ko halqiyul lami yazo kaza kaza ne a'a kawai in ya in babu wancan ka'idodin to akan duba ya larabawa masu yaren suke faɗin abu kaza to an ji yadda suke faɗi suka kullum aka suke furta kaza to doka ne shi ba to yau shi din zamu karanta sama'i an gane in ka ji an ce sama'i a larabci to yadda aka ji masu yaren suke faɗin abu ba karamin hujja ba ne shi sama'i din nan to shi ne mubari'u fa'ala as-sama'i fi'ili da ake cikin yi mudari'i kenan na babin fa'ala a larabci wadda aka ji larabawa suna kira da haka fa'ala ɗin in ma fa'ala ya alu ne in ma fa'ala ya ilu ne in ma ya ulu ne wanda shi ba wai wata ka'ida yake da ita haka kawai aka ce wannan kalma laraba suna kiransa fa'ala ya alu ne ko kuma fa'ala ya ilu ne ko fa'ala ya ulu ne haka aka ji suke yin sa to ku gino akai kawai yadda kuka ji suke yin sa ba ruwanka da sai ka kwakulo a'a to babu ma ba faɗa ba balle ka ce za ka bi diddigin ka'ida da ta sa ake ce maka fa'ala ya ulu ko fa'ala ya ilu haka kawai suke kiransa ko kuma a'a misali ya zama muqayyar akwai zaɓi an ji suna faɗi da fa'ala ya ulu an ji kuma suna faɗi da fa'ala ya ilu to kaga wanda duk kaga dama za ka faɗa kenan ana to da duk an ji an fahimce ni ko to amma yau yake yana dan surku iya kaɗan zan karanta muku hada ka'ida ba kula sa kare saboda abun zan so ku fahimci darasin nan sosai domin kamar yadda na ga muku ba karamin hujja ba ne a faɗi abu yadda laraba suke faɗi sa ina man ina tunawa wata muƙabala da malamin almarhum as-sayyid ahmad ibn maulana shittar sumbauci radiyallahu ta'ala anhu yayi shi da Idris Abdul Aziz dutsen tanshi na Bauchi Malam Idris ya sa an dauko masa siyaru a alamin nubala na azabi wai zai bada hujja ana muhawaran ne akan wai Allah yana da waje a uzubillahi sai ya tabbatar da Allah yana sama ne to sai dauko ya sa aka dauko siyar alamin dubala wani mujalladi sai ya bude yana karanta zai ba mal ahmad hujja al mar'ud to yana karatu sai ta tsaka larabci in yayye sai malam wani sai kai ga ta malam wallahi da ni ne da ba haka zan karanta ba an karya tasrifi malam sai ce sai ya shiru da farko gaba sai shiru ya ignoring kamar bai ci shi ba ya ci gaba da karatu sai barnan ta tsaro sai ce ga ta malam na ce ma da ni ne wallahi da ba ka zan karanta sai sake ignoring bai kula malam Ahmad ba yana tafiya to ana ukun da malam Ahmad ya sake mana magana lokacin dalibai sun yawaita almajiransa don a gidansa akai muƙabala dalibai sun tultulo an yawa da malam Ahmad ya sake ga ta malam da ni ne wallahi da ba ka to to to ya ba ka farka ya ce zan yi faɗi yadda laraba suke faɗi ne to shi ne sama'i kenan ya ce zan faɗi yadda laraba suke faɗi ne ai su ne masu yaren to ta ya sake ya shanye da shi ɗin ita ma bai ce ko ba bai ce ci gaba can malama da kai za ta malam nake ma wallahi da ni ne da baka ya ce kai sai aje littafi ya ce kai ka san ko ni waye kwa ka kusan ni waye ne ya ce wallahi ka ta ban san ko kai waye ba ne la ban san ko kai waye ba ne ya ce to ka je ka jami'atul islamiyya ta madina ka tambayi labari na kai a wurin college ina wanda muka yi karatu da su ki suna na sibawai a wurin su malam da ce gata malam sibawai kuma yana barnan larabci sai abu ya dawo kamar fada ya tada fada ya gaba daure irin a baki kenan shi shi ga matsayin sa siba waje ma ake kiran saboda tsaruwar ya yi takassufi a nahu malamar ya ce siba waje kuma yana barnan larabci to kamar an cake shi da wuka sai ce kai sai abu ya dawo la illam tantahi la arjuman nak to sai haka to yana da muhimmanci sosai a sama'i din nan al-amthila amthilatun mala ya ce ga misalai da za a gane babin fa'ala na mubari'i a misalai haka qatala zi'ibu al-ghazala qatala zi'ibu al-ghazala yaqtulu yaqtulu zi'ibu al-ghazala to nan abinda ake so a lura shine kawai katala ya katulu shine mahallin karatun mu katala ya katulu katala zibul ghazala kura ta kashe barewa ya katulu zibul ghazala kura yana eh, tana kashe barewa sai aka ce darabal ustazul kaslana malami ya daki malalaci rago daraba ya guribul ustazul kaslana malami yana dukan malalaci dama malalaci shi yake da kowa amma hajji mai himma bai bai da ke shi to kaga nan abin da yake gwada mana akwai katala ala wazni mudari'insa aka ce ya kutulu ala wazni to ɗaya kenan kashi na farko kenan number one katala ya kutulu na biyu daraba ala wazni aka ce ya duribu ala wazni ya ilu ya ilu to haka mun samu biyu kenan akwai fa'ala ya fulu akwai fa'ala ya ilu a babin fa'ala kenan akwai ya falu akwai ya ilu ya fulu kai akwai ya ilu ba ya falu sori a sama'i kenan sama'i akwai fa'ala ya fulu fa'ala ya ilu to mu kenan mu dawo ɓara'i na biyu sai kake cewa halabar ra'il ghanama makiyayi ya tatsi tumaki tatsan nono shine halaba ya tatsa ko makiyayi shine arra'i alganam shine dangin tumaki halaba kuma shine tatsa makiyayi ya tatsi tumaki ya tatsi nonon tumaki kenan to anan sai yace ya halibu ya halibul ganama ko ya halubul ganama shi ne mai fuska biyu kenan shi kuma abin nan fiskansa biyu halaba arra'il ganama in ya koma wa zari'i fiskansa biyu ne ko in ka ga dama ka ce ya halibul ganama ya halibul ra'il ganama kenan ko ya halubul ra'il ganama duk wanda ya ka faɗa ba wanda ya isa ya ce ka ɓata larabci saboda duka an ji laraba suna yawan faɗin haka mana ya halatta a yi duka shi yasa wani lokacin muna karatu ba sai na gaya muku ai masu sarfu sai ce ya halatta ka ce kaza in kun tuna a cikin karatu kanmu sai ce kuma ya halatta ka ce kaza to wannan ka'idar ne na sani a wurin shi yasa nake gaya muku haka ya halatta a karanta shi da kaza ya halatta a karanta shi da kaza to duka an ji laraba suna yi sai aka ce khalabahu bi mikhlabihi sannan aka ce yakhlibuhu aw yakhlubuhu wa san wannan lugha khalaba an sani bincina bincina binci ne abu shine khalaba khalabahu bi mikhlabihi ya bincine shi da akai fassa ko kuma da faratansa mikhlab yana daukan akaifa yana kuma daukan kambora to malabar yace to wanne ne baka sani ba ciki akaifa da kambora akaifa wa'annan fika waɗannan kawo abu a fincika ka riko abu ka fincike shi ka fincine shi kambora kuma su ne waɗannan faɗe ne fara a fincino abu nikhlab yanzu kaman shahu faratansa ko bakinsa wanda yake son kuwa siririn nan duk ana kiransa nikhlab da larabci ka je ka duba madar za ka gani yana ɗaukan kambora ɗin yana ɗaukan fika to in ka jini abu da farce to ana kira sai a ce khalabahu ya jini abu ya ɓuncine shi ko kuma da fika ka kama abu ka fige ka fige shi haka da fika ko da farce fincike shi haka ka fincine shi fincika ko fincina duk dai duk wanda ka fassara ya zauna duk ma'anan su ai ɗaya ne fincinan abu da fincikan sa da farata to kalabahu ya fincine shi ko ya fincike shi fincina din da yafi saboda ai fincina ka an san kawai yawanci da farata ne ake ko da da fika ne bi miqlabihi da aka yi fassa ko da farakansa ya khalibu ya khalibuhu ko ya khlubuhu in yana bincina a fi'ili mudari kana da dama a larabci kace ya khalibuhu ko ya khlubuhu duk wanda ka faɗa ya zauna an gane in ka zo karanta shi da misali ba wasani da ka ce ya khlubu yayi in littafi aka baka ka karanta in ka ce ya khlibu ma yayi kar mutum ya zo yana cewa ya khulubuhu bi mikhlabihi ko ya ce ya khulubuhu bi mikhlabi ka ce dakata ya khulubu ne a'a ya khulubu ne kuma ya khulubu ne duka ya halatta to na ce ya kamata in karanta muku yau albahar dama albahar kan kawai ma wani lokacin in kun lura mukan saboda ya dada fitar muku da abin sosai to domin in kun nutsu muka bi shi da ku to abin zai fita muku a fili insha Allah me yake albahati waye zai karanta mana a yanzu kan kun fara bari ko dai mu je kawai to shi kenan yace qad marrat bina fi durus as-sabiqati dawa'in wa qawa'ida تمكننا من معرفة كسر عين فعل في المضارع وفتحها وضمها قياسا وفيه أوزان أخرى سماعية yace kada marrat bina hakika ya shude da mu ya wuce a bakin fi durusi sabiqati a darussa da muka yi da suka gabata a baya ya shude ya wuce mu a darussa da muka yi a baya me ya wuce tawa'id wa qawaida waɗansu abaibaɗe masu jawo ko wasu ƙa'idodi tumaskinu na wanda za su ba mu dama min ma'arifati kasri aini fa'ala na sanin yadda za halin da zai jawo a yi kasra na ainun ɗin fa'ala ma'ana fa'ala ya ilu kenan ko shi ne kasran ainihinsa ko a muzari'a ko to fil mudari mudari wa fathiha ko kuma yi mata fataha ayatul is na fa'ala ma'ana fa'ala ya alu kenan mun karanta a baya wa dhammiha haka nan kuma ya wuce mu ka'ida da take sa ay dhamman fa'ala a mudari shine fa'ala ya alu kenan duka mun yi kiyasan amma ababin kiyasi a ilmance kenan yadda aka kiyasta shi a harshen larabci wa fi awzan ukhra kuma a ciki muka karanta wasu ma'aunai na daban sama'iyya wanda su kuma ji aka yi auren larabawa ba wai sun dauro akan wancan ka'idodin ba to fa fi darsina hada a wannan darasin mu namu nara fi ta'ifatil ula za mu gani a bangare na farko na wanda aka yi amsila na sama nan kenan kasala zibul gazala ya qatul zibul gazala daraba al ustad al kaslana ya dirib al ustad al kaslana shine ta'ifatul ula kenan bangare na farko hadhihi al af'al wannan ayyuka sune katala daraba halaba khalaba ga sunan duka sune aiko katala daraba halaba khalaba duka man hardan sune ta'ifatul ula din kenan daraba katala daraba kenan na farkon sannan wa halaba khalaba katala ya kashe daraba ya daka halaba ya tatsa kalaba ya dincina wa hiya min babi fa'ala bil fathi wa innan suna abadin fa'ala ne da fataha ko walakinnaha sai dai waɗannan la tadkhulu tahta hukmin hukmin ba sa shiga karkashin karkashin wani hukunci min alqawa'id almutaqaddima na daga ka'idodin da muka karanta a baya darussan da muka faɗa din bai shiga ai manufa laysat min alajwafin wawi da qatala da zaraba da halaba da kalaba dukkan su ba daya wanda yake in ka dube shi ajwaf ne wawi ma'ana tsakiyansa babu wawu a cikin kalmomin wala min an-naqis al-wawi kuma babu daya wanda yake an-naqis al-wawi ne duk mun karanta a baya wanne ne an-naqis al-wawi wanda shine eh karshen sa ya zama wawi ko tsakiyar sa babu wawu karshen sa babu wawu kenan aw min al-mudha'af al-muta'addi sannan bai zama cikin al-mudha'af al-muta'addi ba wanda aka ninka kenan ولم تجع على وجه المفاخرة كما بيزو أفسك مفاخرة ما دون منكرة يعني كنتنا نع الفهاري بيزو أسان وإن قائد ودي فنحكم بضم عينها دلم ويهكونشي da yin gamma da ainihin ka'ida waɗannan duk da muka faɗa in su in ɗayan su ya faru to ana yin gamma ne da ga ainihin sa fa'ala ya ulu kenan ko mara idan ajwahul wawi ya zo babin fa'ala a fili mudari'insa za a ce fa'ala ya ƙulu ne idan annaqisul wawi ya zo a filin a babin fa'ala ma'ana in tsakiyar ne ya zo da wawu ko kuma ƙarshensa ya zo da wawu to menene za a yi ne don man fi'ilin mudari'insa aw min al-mudha'af al-muta'addi ko kuma mudha'af wanda aka ninka wanda aka ninka kaman adda ya uddu kaga ya kullu ya uddu ko muta'addi ne kuma fi'ili ne wanda yake bukatan maf'uli shi ne muta'addi ko kuma ya zama bai zo ala wajhi mufakara ba misali kamar yadda muka karanta in kuntuna sabaka sabaka tuhu mufakara ne ko to bai zo a wa'innan ba fara kuma balle mu hukunci bi don mai ainiha da yi wa ainihin sa don kaga da ya zo ta wa'incan aka samu ajibatul wawi ko kuma naqisul wawi ko mudha'af al muta'addi to kaga ko kuma ya zo alawajin mufakara to kaga kai tsaye sai mu yi mai umar domma kawai tun da ka'ida da aka koyar da mu din sun cika wanda za a yi domma sannan ta filmu zara kenan walaisa aidan min al-misali wawi kuma sai ya zama wannan babin fa'ala din a mudari'in sa bai wato bai zo fi babin fa'ala al-misal ba al-wawi wanne ne misali wawi wanda farkon sai zo da wawun go aw al-ajwa fil ya'i ko kuma tsakiyar sa yazo da me ya aw an-naqisul ya'i ko kuma karshen sa yazo da me ya aw al-mudha'aful lazim ko kuma yazo ninkakke al-mudha'af amma wanda yake lazim wanda baya bukatar ne mafulu bi masha Allah bai zo da wa'annan ba fanuji ba fanuji bukai kasra ainiha dalle mu tilastawa kanmu saboda zuwan wa'annan a ce za a yi kasrawa ainihinsa idan wa'annan da muka kirga suka zo su ne ka'idodin da suke sawa fa'ala ya zama yaf'ilu wa'ancan na farko su suke jawo fa'ala ya zama mai yaf'ulu wa'annan na biyu da muka kawo din nan kuma misalul wawi ajwaful ya'i naqisul ya'i mudaf al-lazim su suke jawo mai dole ai kasrawa mudara'a ta me fa'ala sai ya zama fa'ala yas'ilu to wannan da muka karanta duka dan Allah ka nuna min ina yadda muka tambayi a wa'incan babu ajwaful wawi babu naqisul wawi babu mudaf muta'addi bai zo a wajen bukhara ba to haka nan kuma wa'annan ka'idodi da suke jawo a yi kasra wa mudara'a ta fa'ala su ne mai wa'annan da muka karanta na biyu su ne almisalul wawi da Allah ina misalul wawi a cikin nan wanne ne farkon sai zo da wawu babu ko ɗaya a cikin su sannan wanne ne ajwahul ya'i tsakiyar sai zo da ya akwai to wanne ne kuma karshen sai zo da ya wanne ne kuma ninkekke a ciki billa ya zama lazim ko muta'addi duk babu kaga wancan ka'idodin da za su sa ayi zamma wa mudara'an fa'alansa ko ayi kasra wa mudara'an fa'alansa duk babu su ana ko billa ayi musu zamma ko kafa duk babu karafin yana fita ko to sannan sai yace menene ina ونجيب كسر عينها تو ولم تكن من حلقي العين يوا كما بين زما عين فعلنسا يزو da ɗaya daga cikin huruful izhar ba huruful halqi akai haka ilman hada huwa ghayr khasir da muka karanta shi ma in ɗaya daga cikin huruful aini aw lami ko kuma lamin sa na fa'ala ainin fa'alansa ko lamin fa'alansa bai zo da ɗaya daga cikin huruful izhar sune huruf wadda ake cewa menene alhalki ko wadda suke a makoshi alifun ainun ha'un ghainun kha'un ha'un ha'un su shida ko babu ɗaya a ciki wannan katala da zaraba da halaba ai katala daraba babu ɗaya wadda ainihinsa ko laminsa ya zo da ɗaya daga cikin hurufan dama in lami lamun fi'il ko ainul fi'il ya zo da ɗaya daga cikin huruf huruful halq to akwai za a gaya ma menene zai zai faru ko kaga ai halaba haɗin a farko ne ko khalaba haɗin a farko ne shi ma ba a tsakiya bare ba kuma a ƙarshe bare kuma a ƙa'ida dama ana kiyaye ainu ne ainul fi'il ne da kuma me lamul fi'il to bai zo ba sai aka ce me yace fa nujzima bi wujubi fathi ainiha fil mudari idan dama ainul fi'il ko lamul fi'il ya zo da ɗaya daga cikin hurufai na alki na izhar kenan a tajwidi to dole ayi fataha wa mudara'a na babin fa'ala sai a ce fa'ala ya fa'alu an gane muddin ɗaya daga ciki ko lamul fi'il ko ainul fi'il ya zo da ɗaya daga cikin huruful izhar to dole ne ayi mai fataha wa mai wa mudara'a na na ayin na ainin mudara'an wannan aiki ne sai zama fa'ala ya fa'alu ba ya ilu ko ya kulu kamar wa'incan ba to ghaira anna qatala sai dai shi qatala su mai amina al-arabi mazmumul ayn fil mudara shi abinda aka ji aurin larabawa shi qatala suna yin damma ne wa ainin mudari'in sa qatala ya qatulu aka suke cewa tunda bai zo daga cikin ɗaya daga cikin wa'incan ka'idodin da ake yin damma ko ake kasra ko ake fata wa ainin muzara'a ba to ga yadda aka ji laraba suke suke muzara'a na katala katala ya katulu suke yi karanta shi to yanzu ka isa yau ka zo ka ce kai ni ka gani yadda na ga dama zan yi katala ya katilu zance ko katala ya katalu kai kuma waye kai ne waye kenan a larabawan duniya wanda za ka canja musu ka'idansu to zo ne ka tafi ne yadda aka ji suke yi kawai tunda bai zo a ka'idan yadda ka karanta larabcin can duka ba to sai ka tafi yadda suka tafi kawai adala ya katu sai kuma yace ne sannan wa nukila anhum daraba maqsuruha maqsuruha an naqalto a wurin larabawa daraba suna yin kasara na fi'ili mudayar insa ne an naqalto suna mai kasara ne daraba ya diribu ba sa ce ya darabu ba sa ce ya burubu ya diribu suke cewa an gane bayani to kaga kai ma haka tafi a hakan kawai ya diribu kawai wa ya diribu lahu al'amsala kaga qur'ani ba yadda larabawan suka tafi haka qur'ani ba da yanzu ويضرب با ويضرب الله كو يضرب الله الأمثال إنا يضرب kaga wancan ba haka qur'ani da yazo sai goyi bayan yadda larabawa suke waman yaqtul ba man yaqtal ba ba man yaqtil ba yaqtul mu'minan muta'addidan ka gani taka qur'ani kansa yazo goyi bayan abu kace yau zaka zo kai ka zama shazi wane kai to bikhilafi halaba wa kalaba saɓanin halaba da kalaba su su kuma daban ne su fa innahuma dukansu da halaba da kalaba su mi a an ji su duka biyu a wurin larabawa taratan bil kasri wani lokaci suna karanta shi da kasra wa ukhra bil dhammi wani wani wani din kuma suna karanta shi da dhamma halaba yahlibu a mudari'i waɗansu kuma su ce ya halubu sannan khalaba ya halibu ko khalaba ya hulubu duk an ji suna yi don haka fala ƙa'idata tarji'u ilaiha ba wata ƙa'ida da take dawowa zuwa gare shi shi amfarul af'ali kamar misalin wancan ayyukan da muka wuce kenan su kaga tunda katala an ji suna cewa ya katulu ne ba a taba jin balarabe da yake cewa ya katilu ko ya katalu ba to ka tafi malam kawai akan katala ya katulu kawai haka daraba da yake an ji suna ya diribu ne to ya ka tafi aka to wannan ba a ji magana ɗaya a wurin su ba duka ana ji ya ya alibu ya halubu ya khalibu ya hulubu don haka balil amru qasirun fiha ala samai wan naqis sahiyah kawai lamari ya taƙaitu ne a bisa caratowa da wato ji da kuma caratowa naƙaltowa ingantattu wanda in ya inganta haka aka ji laraba suke yi da raba ya duribu to tafi a haka kasala ya batulu tafi a haka halaba ya halibu ya halubu kalaba ya khalibu ya hulubu tafi a haka duk ya inganta a wasu shi kenan wannan haka ake tafi a ka'idan kawai yadda suka suka aka ji suke yi ake tafiya akai fa ma sumi aminhum bil kasri duk abin da aka ji kasara suke yi fi'ili mudari insa kana maksuran kawai haka ake barin sa ma'abocin kasara kawai daraba ya diri sannan wa ma warada da gamni duk wanda ya zo daga larabawa da gamman mudari'i kana magmuma haka yake zama kawai magmumi mai don mali a haka dole wa ma sumi a tarasan bilkasi wanda aka ji wani wani lokaci suna yin mara kasra wa ukhra wani bin kuma bidon suna masa damma to sara al mutakallimu mukhayyaran fi ahdihima mai magana da larabci ya zama abun bawa dadi a ɗaya daga cikin biyun nan kawai an gane duk wanda ya ɗauka kawai yayi kenan an ba shi zabi فمن هذا البحث أولا بحثي دقا وانا بحثي نعرف هذه القواعد لا مقالوا وإن قاعدوا دي فهذا ينزو الله نتوبة آياتك كرنت البحث to sai mu karanta kulasa sai kaga kulasan ita ba a biɗi ba yadda aka yi a basi amma dai tun da mun ji basin da mun zo kulasan duk za ku gane na sani insha Allah kulasa a taƙaicen abin da muka karanta kullu fi'ilin min babi fa'ala duk wani fi'ili a larabci aiki a larabci wanda ya zo a babin fa'ala lam yadkhul tahta qawaida wanda bai zo a ƙarƙashin wasu ƙa'idodi duk fi'ili na fa'ala wanda bai zo a ƙarƙashin wasu ƙa'idodi ta ja'aluhu mazmumal aini wanda za su maishe shi ainin sa amar gamma ana ji ko aw maksuraha ko kuma babin fa'alan nan bai zo ƙarƙashin wasu ƙa'idodi da za su maida ainin sa ya zama maksuri ba mazmumi yaf'ulu maksuri yaf'ilu bai zo ƙarƙashin wannan ƙa'idodi ba shine su katara din ko su zaraba ɗin su mai halaba ɗin su halaba ɗin ai ba zo karkashin wata ƙa'ida da za ta maishe su ne mazmumul aini a mudara ko kuma maksurul aini a mudara an ba to duk aikin da bai zo karkashin kullu fi'ilin duk wani aiki kullu fi'ilin duk wani aiki min babi fa'ala wanda ya zo a babin fa'ala lam yadkhul ta qawaida bai zo karkashin wasu ka'idodi taj'aluhu madmumal aini wanda za su maishe shi wa'ancan su misali wa yi wa din ajwaf ya yi wa ne ne din nan kenan da zai mai da shi ayi bar damma ayinin sa na mubara ko kas maksura ko kuma a mai da shi kasra yafilu kenan yafulu yafilu aw maftuhaha fil mudari ko kuma a mai da mudari'in sa maftuhi fa ala yafalu kenan bai zo karkashin wannan ka'idodin ba to kana maqsuran ala sama'i wannan za ta kaita shi ne a bisa yadda aka ji laraba suke yi kawai wan naqli as-sahihayn ma'ana as-sama'i as-sama'i wan naqli as-sahihayn ji da kuma tiratowa ingantattu daga larabawa kan haka yake takaituwa ne in dai bai zo karkashin wa'ancan ka'idodin ba shi ba ajwaful wawi ba ba ajwaful ya'i ba ba misal wawi ba ba misal duk wancan ƙa'idodi ba ai ba halƙiyun la'aini ba ba halƙiyun lami ba duk wancan dai ƙa'idodin da makaranta bai zo ƙarƙashin kowanne ba kawai sai a bar shi ya taƙaitu bisa mai ji ko na ƙaltowa ingantattu amma ya tabbata hakan din ne aka samu daga larabawan kawai shi kenan haka za a bar shi kawai wannan ya fita saboda wancan bahas da muka karanta sannan abu na gaba na ɗaya famashtahara mubari'uhu bidhammi kana madmuman dukkan ainin mubara'a da ya shahara yayin shuhura da zamma a wurin larabawa to ya zama mai zamma kawai kana madmuman kawai hakan za a bar shi ya zama haka mislu misali katala ya qatulu kaga ai yayi shuhura a wurin larabawa ya qatulu suke cewa katala ne a mubari'insa to sai ya zama haka din sannan wa mashtahara bil kasri dukkan kuma babin fa'ala da ya shura maf'ulin sa laraba aka ji suna karanta shi da kasra to kana maksura shi ma sai ya zama ya zama kenan maksuri da kasra din mislu daraba yadribu haka ya shura a wurin su sai a bashi haka fa malam yash menene yashtahir bi ahadihima duna al'akar wadda ko bai yi shura da ɗaya a cikin ko yaf'ulu yaf'ilu kai ko kuma yaf'ulu ko yaf'ilu bai shura da ɗaya ba ya bar ɗaya kuma bayan ɗaya kenan ko bai shura da ɗaya kuma bayan ɗaya ba ya zaɓi ɗan fiska ba to jaza fihi alwajhani ya halatta aiki da duk ɗaya fiskan biyun nan ɗayan fiskoka biyu ya halatta kawai ka ɗauka wadda duk ka ga dama ka karanta da haka shi ne alkasru wa dammu kai kasara in ka ga dama wa dammu ko kai damma mislu misali jalabahu yajlibuhu yajlubuhu to me jalabahu yajlibuhu yajlubuhu mu ɗauki jalabar me jalabahu kawai ma يا ناس جلبة أفرا كنا كم بانغري تو جلبة يا جاو فرقنا كذا جلبي با دفع إيدا جلبي auren masu asararu ya ce wannan aiki wannan sirri in kai shi jalabi ne mai ƙarfin gaske mana mai jawo kairi ne dafa'i kuma mai tunkuɗe sharri ko kishiyoyin juna ne a jalabi da dafa'i wannan jawowa wannan tunkuɗewa to shi ne jalabahu ya jawo shi to kana iya cewa ya jilubuhu ko ya jilibuhu duka ya halitta ya jilibu ko ya julubu kenan ashe ba halaba da kuma menene ɗan ba halaba da da halaba kaɗai ba ne ashe wadda ake yi wa neutral ko ta ina ɗin nan ashe suna da yawa an taƙaita ne da hankali za mu iso in Allah ya ta so wannan nan ne babin ya kwana ta yi mu da saura ku to mu je can gaba akwai tebul sai mu duba su dukkan su tebul din abinda muka karanta ne aka yi aka dawo da shi a tebul don ya dada ma wuki gwari gwari wara wara ina ga zai taimaka ko da ba da lokacin mu ya cika ba sai mun duba shi ba ma kawai zamu tafi addarsu samin in mun zo darasin gaba amma tun da muna da dan ragowar lokaci bai bai fiye ya dada refreshing na karatun da muka yi ba ya dada fitar mana shi da haka alqiyasi alqiyasi min mubari fa'ala bil fathi qiyasi wanda muka faɗa dazu mun ka karanta su a baya a darasin da ya wuce din to su ne akan kawo mana table din su anan ga ya tsiru bil kasri nan يسئل فعل يسئل كنا المثال الواوي مثال الواوي شيء أكيوا فعل يسئل قاشنا سي أكتيما المثال الواوي وعد يعيد كذا فعل يسئل كنا tunda mun mun karanta a baya ya idu din na asali yau idu ne ya idu kenan ko ka gani bi sharti Allah ta kuna lamu wal qiyam alƙiyatar amma fa wa'ada ya idu din nan misalul wawi wadda farkonsa ya zo da wau kenan ko ana masa fa'ala ya ilu ne da shara'in fakar da lamul fi'il ɗinsa ya zama halki ɗaya ne daga cikin hurufan maɓoshi misalin ne wa za'a wa za'a kaga ai wa za'a an fara shi da wawu misal ne ko wawi amma sai ya zama ƙarshen kalmar ne ɗaya ne daga cikin hurufan ne makoshi kaga bare yuka ce wa ba a yabi uba sai dai yaba saboda zuwan harful aini na ƙarshe alaminsa dole sai ya zama yaba wa ba a yaba yau za'u kenan ba yau zi'u ba ko yawa sannan al'adwaful ya'i shi ma babin fa'ala ya filo ne in ya zo da ajwaful ya'i ma'ana tsakiyan kalma ya zo da ya misalin shaba shaba kaga shaban nan kaga ne alifi ne a tsakiya ko kai kake gari a a ai shayaba ne ya ne aure kaga shi yasa ya zo da ya shibu don ya gwada ma asali ya ne kaga ya yibu kenan asali ko ya yibu ya ilu kenan annaqisul ya'i shi ma maksurul aini ne a mudari'insa naqisul ya'i shi ne bin annaqisul ya'i wadda karshen sa ya zo da ya ko shine jara ya jiri ainihin sa jaraya ne ko ya jiri wa shar'uhu shi kuma yana da shar'i ba kamar al'ajwahul ya'i ba shi yana da shar'i shar'uhu adamu kaune ainihi halqiyatan kar ainihin sai zama ɗaya daga cikin huruf alhalqi ake haka ilmin hada zai kasir kenan mislu sa'a to in yazo sa'a bare zama yas'i ba sai dai yas'a ko sai ne almudaful lazim wato wa'inda ba dukkansu in sun zo ana yin kasara dai wa ainin mudari'insa al-mudaf lam ninkakken aiki wanda yake kuma lazimi wanda baya bukatar maf'ulun bihi kenan misalin farra kaga yake ce yasirru ba ya furu ba farra yasirru wa fil babi shuzuzun amma a wannan babi akwai shuzuz wanda su tabbas mudaf ne lazim amma kuma ba a musu kisra ba za a ce kamar yadda farra ya firru fa'ala ya ilu ba to ya ce maka ne raji'u fi darsin rabe wa jadwali kai koma a darasi na hudu za ka gansu wadda suka shi zuzi tun da an riga an wuce ba ya sake dawa da su ba yanzu in ka koma gida yanzu sai ka ɗauko darasi na hudu za ka gansu wa jadwali da kuma jadwal nasa irin wannan table din an kawo masu a table din darasi na hudu sai ka je ka dubo su kawai ka koma ba sai mun kwakwalo ba saboda lokaci ko tunda mun yi su sannan sai yace yaqulu bi dhammi akwai babin fa'ala yaqulu da dhamma yana tuna ma ne abinda muka misalan da muka yi al adwaful wawi duk inda kaga ajwaful wawi ma'ana fi'ilin da tsakiyansa ainihinsa kenan ko ainul fi'il ya zo da wau to in an zo sai a ce fa'ala ya kulu ma'ana ƙala kaga ƙala ai alifi ne kake kallo a tsakiyan ko amma ai wami ne saboda asalin sa kawala ne kawala shi yasa ma mudari sai zama ya kulu don ya gaya ma ainihi da macen wawi sannan annakisul wawi wane ne annabi sulwawi wanda can karshen sa yazo da me wau da'a kaman da'a kenan ainihi da'awa ne shi yasa yazo da yad'u ko sai me duka wayannan fa'ala yaqulu ne al-mudha'af al-muta'addi ninkakken aiki wanda yake me bukatan maf'ulun bihi shine muta'addi ko lazim wanda baya bukatan maf'ulun bihi muta'addi mai bukatan maf'ulun bihi yana ta'adda akan wani shine kaman addal mala addal mala ya kirga dukiya kaga ya udduhu mudari'in sa kenan ko wa fihi shuzuzun shi ma yana da shuzuz tare da mudha'af ne muta'addi ne amma ko ba a ce masa fa'ala yaqulu shi kuma yace raji'u ka koma baya ka dubo shi fi darsil hamis a darasi na biyar wa jadwali da kuma jadwal nashi tabul da aka yi za ka gansu su wanda suka sharzantu din tare da sun cika wannan ka'idan amma su ba a karanta su da haka kaga in baka san su ba ka je wurin karanta su ka karanta su da fa'ala yaqulu to ka dabo ta a kar za a ma dariya za ce ma ai wannan sun fita daga babin ka'ida sai na hudu al-mufakara wanda yazo ala wajhi al-mufakara kamar sabaka sabaqahu sabaqatuhu fa ana asbuquhu ko dole asbuku zaka ce saboda bai yazo ala wajhil mufakara wa yabqa maksuran in kana wawiyal fa'i amma fa yana wanzuwa ne da kasra asbiku kenan ko misali misali kenan fa nake in kana me wawiyal fa'i in fa'ul fi'l dinsa ya zama me fa ne ya fara da shi awil ya'ul aini ko kuma ainin fi'il dinsa ya zama ya awil lam ko lamul fi'il dinsa ya zama ya to nan kam zai wanzu ana mar kasara fa'ala yaf'il zai zama ba fa'ala yaf'ulu kaman nan ba ko duk dai mun wuce su a cikin nan kan duka to sai kuma yake jadwal na gaba abin nan misali na gaba ko na'am yaf'alu bil fath fa'ala yaf'alu kenan yaya ake gane fa'ala yaf'alu yace halqiyal ayn halqiyal ayn in aynin fi'il yazo da ɗaya daga cikin hurufai na izhari to fa'ala yaf'alu zai zama kaman sa'ala kaga tsakiyar alifun ai ɗaya ne daga cikin huruful izhar ko alfi kaga sai ya zama yaf'alu sa'ala yas'alu zahaba yazhab zahaba ha ai yana cikin huruful ayn ko halki kai kaga zahaba sai a ce yadhhab bara a ce sa'ala yas'ilu ko yas'ulu ba yas'alu bara a ce zahaba yadhhubu ko yadhhibu ba yadhhabu ne na biyu halqiyul lam in lamul fi'l ya zama ɗaya ne daga cikin huruful halki ko izhar to shi ma ana masa fa'ala yafalu kamar fataha kaga sai ka ce tunda ha'un ai yana cikin harful halki ko sai ka ce yaftahu haka lama'a kaga ainun yana cikin huruful halki sai ka ce lama'a yalma'u yalma'u ko bi sharɗi Allah ya kuna mudha'afan laziman amma fa da sharadin halqiyul aini ko halqiyul lami din ya zama kar ya zama fa mudha'af ne lazim aw muta'addiyan ko mudha'af muta'addi innin kekke ne wanda ke bukatan maf'ulu bi ko marar bukatan ma maf'ulu bihi to wannan fa ba za a ce masa fa'ala yaf'alu ba an gane sai a sa lura sosai wa illa in ba gaba ittaba'a kullum qa'idatuhu qa'idatahu kowane ɗaya sai ya bi ka'idansa kawai da aka gine shi akai wa illa in ba ka bai tahiru bi kasrin aw bannin to sai ya zama yayi shura ne da kasra ko damma wancan karatun mu na yau kenan tajid darsal zarfa sadis ko ma darasi na shida wajadwali da kuma wajadwali da jadawalin sa zaka ga wannan bayanin da muka yi to mu dawo jadawal na karatun mu na yau shine yanzu kuma saura mana minti goma ko ko tara kai to mu bi shi ko da a gurguje shi ne karatun mu na wannan an maimaita mana karatu baya ne can amma wannan shi ne karatun mu na yau as-sama'i min mudari'i fa'ala yadda aka ji laraba suna mudari'i na fa'ala ma su mi abil kasri ga wanda aka ji su suna karantawa da kasra ga sunan misalan suna kaga da ai daraba ne kai aka kawo mana to yanzu aka kawo masu yawa daraba yadribu ala wazni fa'ala ya daka yana duka kazaba yakzibu ta kaga wannan akwai wani hadisi a muslim iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yak ta na shaji mara shi yakzum wallahi kaga babu tafriqi to wala zalu rajul yakzibu malam kai da kai ka samu ga ka karanta ka karance kar ka tsara yin wannan gwaranci wai wala zalu rajul yakzub wa taharra al kadhib to kar ka yadda kai ka kazaba yakzib yayi ƙarya yana ƙarya sannan nafaka yansitu ko nafata yansitu ya shaurara yansitu yana shaurarawa an situ ko kalu an situ an situ ku shiru ku shaurara to nafasa ya yi shiru yansitu yana shiru kaga shi ma bayan daraba ya tsiribu sannan haƙada ya haƙidu haƙada ne haƙada na kun san shi kun manta ne ko kuma tasrifin ba kuma ya sarrafa shi da zaka haƙada daga hikidu ne yayi wai bai san hikidu ba kullun na kai misali in ce a kiyaye Allah ya kiyaye mutum da bugdu hiddu da sauran hasadu kulle gaba a zuciya shi ne hiddu haƙada ya kulle hasadan min inda anfusi kulle gaba a ciki a zuciya shine haƙada ya kullace shi da gaba ya haƙidu yana kulle gaba ko sarafa kaga shi ma babin babin daraba ne daraba ya diribu sarafa ya sirifu sa asrifu ana yake lalina kaga wala qur'ani ma kaga sa asrifu ba sa asrufu ko sa asrafu ba yawa yasrifu sarafa ya juya yasrifu yana juyawa ko halafa ya rantsi yahlifu yana rantsuwa man kana yahlifu man kana minkum halifan falyahlif billahi ba falyahlaf ko falyahluf ba yahlif ko halafa ya rantsi yahlifu yana rantsuwa sabara ya yakun yasbiru yana haƙuri karkace yasbaru ko yasburu ina yasbiru ne shine fasbir sabran jamila jalasa kaga ya jilisu yanzu da asalin na baku dai mai wayo in ya bi ya bi gaba gaban na sai ya je ga ga sunan sai ya kwaso su kai daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara jalasa ya jilisu sai ya ce a nemo min babin zaraba na fa'ala to wa'annan zaka kwaso da ma makamantansu jalasa ya zauna ya jilisu yana zama to mu je masu ne a bibbami wadda aka ji duk wayannan da muka karanta ba sa cikin wancan ka'idodin da muka karanta duka in ka duba ba ba su ciki kaf in ka bi kawai ji aka aka suke yi. ko to ga wanda kuma an ji ne ba sa cikin wancan ka'idodin amma an ji laraba suna karantawa da bamma shine saqaba hu saqaba yasqubu kenan me saqaba nan ya huda rani ba ka jin suƙubatu ne sunan kunne da larabci uznani ko kunnuwa biyu suƙubat suƙuba ramukan kunnuwa wayannan ko to in mutu ya fuda abu sai ya ce faqabahu shine to sai kuma me faqaba yasqubu kenan ya ya fuda yana fudawa to rasaba yarsubuha rasaba an san rasaba ya fadi ai sakada kenan in kana so ka sawwake lugarsa shine sakada kun gane ina masu yin hashiya to haka za ku yi rasaba ai sakada kaman ballowa dan ganyen bishiya kenan in ya fadi ba ana ce sakada ba to shine wannan a luga mafi sauki mafi sassauci rasaba ai sakada to kaga yarsubu rasaba ya faɗi yarsubu yana faɗuwa balaba ya nema ya ulubu ko yana nema ba ya labu ko ya dilibu ba sai ka taba ya rubuta ya yana rubuta ko sakata ya yi shiru ya skutu yana shiru kaga mun samu nawa kenan ana nafata ya shaurara sakata ya yi shiru ya skutu yana shiru samata ya yi shiru ya smutu yana shiru kaga di sakata samata duk ma'anar su da kanata ya yi biyayya ya ulutu yana biyayya ko ko kanata ya yi sallar dare ya ulutu yana sallar dare ulutu kenan duk dai kanit aman huwa ko amman huwa wata kira kanit ana allahi ko to sai ne atala shine misali ɗaya da aka yi a can wancan an fara da wanda aka yi misali a can daraba ne wannan kuma can kusan ƙarshe aka kurɗa shi katala ya qatulu ya kashe yana kashewa sai ne qa'ada ya zauna ya qa'idu yana zaunawa wa ya qa'idu ko ya idu ko ko da ya qudu yana zama to sai kuma neutral wanda su kuma fiskoki biyu ne ko ina kawai suna suna dauka su ma ga sunan ya kawo mana su jalaba ya jilibu ya julubu jalaba ya jawo ya jilibu yana jawowa ya julubu yana jawowa duk ya halatta khalaba ya ɓuncina yakhlibu yana ɓuncina ko yakhlubu yana ɓuncina ko ya ɓuncine shi yana ɓuncinansa ko ataba ya yi rarauka ya tubu yana rarauka ya tubu yana rarauka ya zarge shi ko kamar zargi haka Atif ya aibata. Ko? Nasaba. Nasaba. Ya ambaci nasabarsa ko? In an ce nasaba da larabci zakara nasabahu. nasabu eh nasabahu ya ambaci nasabarsa shine nasaba yansibu yana ambaton nasabarsa yansubu duk ya halatta yana ambaton nasabarsa nasaba yansibu nasaba yansubu sai dai nafafa ya busa ya fura kamar tofa haka shine nafafa sharrin nafasati da sharrin masu tofi fil a cikin kulle kulle tofawa ko nafasa ya tofa yamfisu yana tofawa yamfutu yana tofawa hashada khaira muhashada ko hashada ya tara in kana son luga mai sauki hashada fassara shi da larabci shine jama'a ainihin luga mafi saukinsa shine jama'a ya tara hashada kenan kaga kana ce hashada ya hashidu ya tara yana tarawa ya hashudu yana tarawa duka ya hashidu ya hashudu jama'a ya jima'u sai ne zabara ya hana ko ya kamar mutum ya hana ga shi nan can ƙasa ya masa hashiya zabara ba ya sa wan ba tafi ƙasa can kaga zabarahu anil amri ai mana abu kenan wani hahu anhu ya hana shi daga aikata wani lamari ya hada shi ya shi ne mana abu ko na hahu anhu ko shi kenan sai mu dawo ya ma ya warware ma shi da kansa ma ba sai ma kai da kanka zaka duba kawai sai ka gane kaga zabara yazbiru ya hana yana hanawa ko zabara yazburu ya hana yana hanawa duk dai sai ne na kasa ya warware ko ga nan a cikin fati innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadu llahi fawqa aydihim faman nakasa wanda duk ya warware wannan alkawari fa innama yanqusu ala nafsihi hakika ya warware alkawari ga kansa ne shi zai je tarar da bala'i a lahira kaga na kasa kenan shi ma ya marha shi ko nakasa al ahada yawa shi kenan nakasa al ahada ai naqadahu wa nabadahu ya warware shi ai wurgi da shi nakasa yankizu nakaza yankutu kaga ya alqur'ani ya dauke na biyu wa man nakaza fa inna ma yankutu to ya halaka kace yankitu ni duk ya halaka amma qur'ani ya dauke na biyu ne wa man nakaza fa man nakaza fa inna ma yankutu ala nafsihi hakika ya warwo yana warwarewa ne ga kansa to kaga duk yayi sai me akala ya'tilu ya'kulu akala ya binciko shi da ƙarya jawo shi da ƙarfi shi ne atala ya fisgo shi da ƙarfi yana jan sadda tilas gashi na ya fasara ma wai ne yake atalahu jazabahu wa jarrahu anifan ma'ana jazabahu ya fisgo shi wa jarrahu ya ta jansa anifan a dole ba wai a sonsa ba in kaga in an ce in an rike ka haka da hankali ana jan ka ai ba za a ce a talaba a'a ba ka so kannan jaruwa yana jan ka to shine anifa bisa turbude hankin ka anfu bisa anfu dole ka aka ja ka dole to shine ya'til atala ya'til atala ya jan shi da karfi ya'til yana jansa da karfi ko kuma ka ce ya tulu yana jansa da ƙarfi duka dai atala ya tulu fa'ala ya kulu fa'ala ya ilu to wannan shine karatunmu na yau kenan ina fata dai ya fita wa mutane fa subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين